بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم التعجب ta'ajjubi kenan نعم shine wato ma'ana kamar nuna ban mamaki akan abu shi ai kira ta'ajjubi نعم sai shi yana da sigogi da yawa wanda aka zo da shi yake aka zo da su a misali kamar ka ce kai fa takfuruna billahi ta yaya kuke kafircewa da Allah kuntum amwatan fa ahyaku مم.
kuma subhanallah innal mu'minu la yajuz subhanallah kaga wannan kamar abin mamaki ne kana abin mamaki to duk irin wannan sigogi ne dai na daga su wanda suna daga cikin ta'ajjubi amma dai wanda ba mu kawo a cikin nahu su suna da wata siga guda biyu wanda ake zuwa tare da su shine ga sunan zai kawo mana su نعم yace bi أفلم afalan يكبر ikba da ما ma تعجبا ta'ajjuba أو aw جاء bi جاء بعلم afalan qabla مغرور maqrurin bima بها وتلو أفعالا سبنه كما أفاق ليلنا وأسبق بهما وهذا منه تعجب تستبيه إن كان عند الحسب معه معناه daidai وفي كلا الفعلين كلمة لزما منع تصرف بحكم حتما نعم وسوقهما من ذي ثلاث صرفا قابل قدل تم غير ذي انتفاع نعم بأفعل انتق بأفعل ka furci da af'ala نعم بعد ما bayan ma تعجبا idan kana son za ka kawo wato kana son za ka yi abu da aji ka ce Ah.
ma af'ala
نعم ma- ma af'ala ka kawo ma sannan kuma ka kawo af'ala siga ta af'ala نعم inda kana son za ka yi ta'ajibi abin da za ka ce kenan ma a hasana zaida ma makin abin da ya kyautata zai wato yasa zai yana iya zama mai kyau da shi kamar ka ce shay'un ne a hasana zaida wani abu lalle wani abu shine ya kyautata zai ne yasa zai ne ya kyau
أو جاء بأفعل
ko kuma idan za ka zo da shi ka zo da asfil مجرور ita بها asfil din kabla majururin bi ba in ta zo kafin abin yi wa jarra da ba wato No.
asfil bi kaza asfil bihi an gane No.
a zama a hasin bihi kenan ita ka zo da siga ta asfil amma ita in ka zo da ita dole ka zo da ita kafin majururin ne bi ba wato kafin wanda ake masa jarra da ba in ka ce af'il sai ka ce bika an gane ko نعم in kuma wancan ne a af'ala ne to shi wannan babu wani abu dama mai su ne shi نعم yawwa kaga abin takaddarawa cewa ma din nan ta zama mubtada af'ala ya zama fi'ili madi wanda yake a- akwai kaddara lamirin mustafiri a cikin sa wanda shine fa'ilin sa sannan zaidan sai ya zama shine maf'ul in kai haka yake nan ma din kuma ita zama mubtada sannan gaba ɗaya jumlar af'ala zaidan din nan sai ta zama shine labari gaba ɗaya in kai haka yake nan wannan shine abin da za ka kaddara kenan in kuma ka ce af'il to wannan fi'ili amri ne ba dama majruri ya ce sannan ga sunan da yake ga wanda ya zama majruri ne ba sai ya zama shi kuma a mahallin nasba ne yake af'il kaza don kai haka shi shine mai rabin yadda zaka yi shi kowane dai zaka iya zuwa da shi a matsayin ta'ajibi eh a ce a hasin bi zai bi zai a hasin bi zai نعم mamakin abin da yake wata zai ko kuma ka ce a hasana to ba ruwanka da ba a hasana zai da ma a hasana zai da shi dole sai ka kawo ma amma
وتلو أفعل a fi'il ba sai an bi shi ba ma ba ma yauwa eh shi ba ai
نعم وتلو أفعل in si ban lahu نعم wanda ya ah, ka nasabci tilwa af'ala wanda yake bayan nan na af'ala haza af'ala zai da kenan ma af'ala zai da shi zai da ai shi yake bin af'ala ko sai ka masa nasaba shine kamar yadda muka faɗa a bisa cewa shine mafulul bi amma af'ala nan fi'li mazi ne akwai kuma lamirin musafiri wal atiki wanda yake huwa shine fa'ili to kaga zai da ya zama shine mafulul bi kenan to abinda zaka yi kenan sai ka Na'am.
ce ma af'ala zai da ma a hasala zai da نعم كما أوفى na misali خليلنا zai ce kama aufa halilaina kaga ma aufa halilaina kaga halilaina amin su biyu domin tasniya ne Na'am.
ba halilaina ba ka ce halilaina haka sai ka jarra kai sai kai nasba ah, da ya- da ya ko Yeah.
inda tasniya ne shi
yanzu idan mutum ya zo da wani abu wa zikri kafin shi zai daɗin Mm, kamar ya ce ma a hasana siya ba mm.
to sai ba za a sai a ce zaidin kenan Ya, zai da tunda ya zama munafi kenan ba inda sai ya ba shine mafulin yanzu na'am zai din kuma ya zama shine munafi Munafi.
munafi yanzu haka sai dai kace sai ya ba zai din yawa amma dai alayi halin dai Eh.
gaba ɗayan shi munafi wal munafi ne haka matsayin nasba Allah ne ya saba yi eh shi ne wanda bi na'am.
eh نعم وأسبق بهما wa duk mamakin abin da ya gazgata kuma bi hima da su kaga hima a nan wajen lamini shine ya zama mujrimi ya ba kuma na'am kamar yadda muka yi magana ma a kaga duk eh a azzikra bi ita ma ita azzikrin idan dai fili amri siga ta fi'il amri ne ba a sama sai ka ce a hasin kawai Na'am.
a hasin To, hasin, to, na'am.
eh shi ne a jirgin ba na'am wa hasa ma minhu ta'ajjabta istabi isa bi ka halatta shafewan Na'am.
ma minu ta ajabta abinda kai ta ajibi gare shi na'am in kana inda hasbi ma'anahu yabi idan dai ma'anarsa ta zama za ta bayyana inda alhazi lokacin da ka shafe ta na'am shi wannan wanda muka faɗa kamar yanzu zai nan da muka ce ko bihi ma ina akan iya shafe su amma idan shafe sun ya zama da cewa zai bayyana wataƙila ta yiwa ka faɗi wani abu a baya wanda kuma zai zo ya nuna maka cewa shine a baya kaga asmi bihim wa absir kawai aka ce wa ya bihim din nan an san cewa kaga wa absir bihim kenan wallahu alam wanda ake son a ce kenan to bihim din nan kamar an shafe shi ne saboda mai saboda a can baya ka kawo shi kamar ka kawo to baya bukata ne sai ka kawo waɗannan abubuwan ko na'am kuma ara umma amrin dam'u haqat tahaddara to ka an ala amrin wa ma kana azbara ai wa ma kana azbara hani sai ka shafa hadin saboda ka kawo zancen ita umma amrin mace azbara shi sa tunda akwai dalili kaga ba ka isha bi shi kenan Na'am, tunda- shi sa shi ma ta ajauta din musa ajaubi mehu kenan Na'am.
wanda kake mamakin daga gare shi ka iya shafe shi amma idan ya zama shafe shi zai iya bayyana wato akwai wani abu a baya wanda zai iya nunawa Na'am.
cewa ga dalilin abin ga abin da aka shafe amma ba haka bane dole in ba haka ba dole ka kawo shi dole.
inda ba wani abu da zai bayyana haka kamar yanzu wannan azumi biyu ba abu sirrin nan kaga ai da ba dan biyun din can na baya ba ai ba za ka gane cewa abu sirrin nan Haka.
shi ma akwai biyun din a gaba to shine ana yin wannan fa fi kilal fi ilaini hidimar lazima mar'u ta sarrafa na'am ana wan sarrafa lazima ya zama dole fi kilal a cikin kilal fi ilaila a cikin fi ilailan guda biyu shine af'ala da kuma af'il to dukkanin su waɗannan bi hukumin lazi hukuma da hukunci wanda ya zama wajibi wannan yana daga cikin matsala wadda ba a yi sabani ba yan nawo ba ji sabani a cikin ta ba su waɗannan abubuwan guda biyu af'ala da af'il idan ba wannan siga ba ta fi'ili amri a af'ala ko af'il a fi- siga ta fi'ili amri a wannan to babu wata siga da zaka zo da ita kuma kai ta'ajjibi da ita ba za ka kawo siga ta fi'ili mudari ba ko kuma kawo wata siga ta daban in ba wannan sigogi da muka faɗa guda guda biyu ba dole su sai su ne
na'am an gane ko to wannan shine yana ɗaya daga cikin abubuwan da ba hila ba a cikin yan nawo ba su hila ba a cikin wannan ba.
na'am wasu kuma kaga kero su min zai to shi talatin wannan fi'ilin na af'ala ko af'il yana da sharadi sharadi guda bakwai wanda sai sun cika wannan sharadin sannan za ka iya yin ta'ajjubin da su amma idan babu waɗannan sharadin guda bakwai ɗaya daga ciki babu to ba dama kai ta'ajjubi da shi shine ya bace maka ya watsa maka su a cikin wannan baitin guda biyu yace wa subuhuma Na'am.
idan za ka kero fi'il ta'ajjubi min zai talatin to na farko dole ya zama fi'ilin sulasi ne kamar yanzu surrifa kamar yanzu da muka magana zancen a fi'ilin ya zama fi'ilin daga fa'ala ne kamar yanzu amma irin su da haraja ko in dalaga ko in su haraja kaga duk fi'ile ne wanda sun haura fi'ili uku ko ba dama yanzu kai fi'ili ta ajiyu daga waɗannan ka ce ma a da haraja hu ko kuma in dalaga hu ko makamancin irin waɗannan ba dama ka faɗi irin waɗannan abubuwan ba zai yi ba na'am yawwa
na'am surrifa na biyu kuma ya zama fi'ilin wanda yake mutasarrifi ne shi na'am ba a kero shi ba kuma ba a ginin sa daga fili wanda yake mutasaddar mutasarrifin kamar jami'i kamar irin nema ko bisa ko asa ko laisa ko irin waɗannan kaga duk fili ne waɗanda ba dama ka kafi fili mutasarrifin su ko jina wani dama fili ne wanda mutasarrifin mutasarrifin na'am to su waɗannan ba dama su na'am qabil fadl kuma na biyu na biyu ya zama shi fi'ilin wanda yana karɓan abin fifiko ne wato abin za ka yi tun dama cewa kake ma a hasana mamakin abin da ya kyautata zaidu kamar shai'un ne a hasana zaidu ne wani abu mai girma lalle shi ne ya kyautata zaidu kyau zaidu ne ya sa shi abu ya kyau to tun da kaga kyau ai abu ne wanda yake za a ce wannan ya fi wannan ko amma yanzu misali kamar irin su fi'ili irin su mata ko faniya akwai wata maziya ce ta mutuwa wannan wadda ta fi wannan ai ba wata maziya kuma da wannan ko to kaga ya mutuwa mutuwa ce kawai to tun da haka ne ba dama yanzu ka kawo ka tsero fi'ili daga wannan irin wannan fi'ilin wanda yake a baya karɓar fifiko ba dama a kawo shi na'am tamma gairu zinti na ɗaya ɗaya malam to na hudu ya zama tammi ne kuma fi'ilin na'am ba na ƙisi ba to fi'ilin su ya zama tammi banda irin su kamar irin su kana da awa da da yan uwanta na'am ba dama yanzu ka kawo ka ce ma aka wannan zai dan ka'ima ba zai yi ba ka kana ne domin kana na ƙisa ce ko sai ka zama duk da muna da kana tamma wanda ya zo kana tamma ce ba ma ki ka yi amma dai in kana irin wannan sai na ƙisa wata take tana buƙatar ka kuli to ba dama wannan ka kawo ta na'am gairu zinti duk da su ma mutanen kufa ka san dai shi su ba inda ba sa ba a sabani su mutanen kufa sun ce za ka iya yin haka su a wajen su sannan na biyar kuma gairar zintifa kada ya zama na cewa manfiyi ne shi dama tun fi'ilin da aka kawo korarre ne shi to kuma ka zo ka ce kuma za ka kawo fi'il ta ajiyar a ce ba kamar misali ma larabtu zaidan ban da ki zaidi ba ita ya za ka iya kawo fi'il ta ajiyar daga cikin mana larabtu zaidan ai ba zai iya ba a ce mamakin abin da ya sa ban da ki zaidi ba a ya ga ba zai ba Ai zai abin da ake bukata ya fito raga ba zai kawo ba ba kenan zai fito ba to shi ne to shi sa wannan din ba dama ka kawo shi inda ya zama da cewa korarre ne shi na'am shi ne na biyar wa gairi zi wasfin na shida kuma kada ya zama cewa sifa ne idahi wanda sai kama da ash'ala kaga ash'ala sai kama sai kama da af'ala ko to kada ya zama sifa ce dai wadda za ta iya kama wanda ta zo da irin laununukan nan da muke magana kamar sawida kaga asoda ko kamar misali awira ya ido daya ka ce a awara da dai makamantan irin waɗannan ko hamura ne ya yi ja ka ce a hamara ko wani abu ne wanda yake ya- ya shafi irin kamar aibi hawila ya yi dubo ruduwa ka ce a hawala to duk ba za ka kawo irin waɗannan ba kamar irin su a wurin kaga shi ma aibi ne shi ma ba za ka kawo shi irin waɗannan abu ba to duk su yake ba ka ce ma a so da mamakin abin da ya bakanta abin nan ba ba ka yi ba ka yi haka ba ko ma a hamara mamakin abin da ya jajanta shi ba ko ma a wurin mamakin abin da ya sa shi ido da ba a ba za ka duk wannan ba za ka iya kawo irin waɗannan ba
wa gairi salikin na bakwai kuma ya zama kuma ogari salikin sabila fu'ila na'am kuma kada ya zama ya haɗu irin haɗuwan nan na fu'ila fu'ila ai bina'ul majhul ne ko Na'am.
to kada ya zama ya fi'ilin ya auna irin bina'i ne na bina'ul majhul shine ya zama irin waɗannan abubuwa kamar misali ka ce loreba zaidun zaidun matsala na'am an doki zaidu to ba ka zo kuma ka ce ma alaraba zaidan kuma ka ce ma alaraba hu zaidan ka ce wai kana son wai lore ba zaidan ne kake son kamar kabila almadun da shi ba ba zai iya yiwa ba wannan waɗannan su ne sharɗai guda bakwai waɗanda sai lalle lalle ya zama bai zama daga waɗannan abubuwan ba sannan za ka iya fili ka amma in bai zama wannan ba da maka yi alhamdulillah Allah ya sa na da